بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da yammacin juma'a ɗaya ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Janairu 2025 daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta masa a wannan zai zama darasi na ɗari biyu da goma sha shida kenan cikin jiran darussa wanda muka musu lambobi na bai ɗaya kafin mu shiga ina so ne mana wasu bin nan wasu tsokaci gajajjeru na ɗaya akwai wato mutane da dama daga wuraren da muka yi tafiye-tafiye kullura wajen sati uku kenan na zama ɗan tafarki ba ni wannan gari ba ni wancan to mutane da yawa cikin 'yan uwa da game da su a ustazai ɗaliban ilimi da sauran masoya suna ta aiko da gaishe-gaishe da saƙon fata alkhairi zuwa ga ɗaliban darar hadisi salafiya da malamanta da sauran majibinta al'amarinta to ina shaida wa har ga Allah cewa na isar da wannan saƙon gare ku sai ku karɓa ko ba gaskiya ba na ɗaya kenan na biyu kuma tun kwanakin baya ba mu samu mun yi addu'a ta musamman ga wani bawan Allah wanda ya sai mana abin nan wato batir can kusan wata biyu da suka wuce mun samu matsala game da batirin inverter na wannan masallaci to Allah ya kawo wani bawan Allah ya sai mana lithium man Dawud shine ya hada ya hada wannan wannan alkhairi dan wallahi ban san mutumin ba an dai ce a rayin sallah da shi ana ma ni ban san shi ba Allah ya saka mai da alkhairi shine ba mu kuɗi muka je muka siyo wani babban batirin na lithium kusan miliyan 2,800 alhamdulillah ga wuta yanzu ta zama setable har ma na ga su jibirin maɓannanta suke yi wanda suke kashewa ma da su daina ma kashewa yi a ga ɗan adam ke da ana ta lallaɓawa a kashe nan a kunna can a kashe nan yanzu kuntun ta samu kawai an batta da yanzu ta ɗauki irin juma'a yau da yanzu ta ɗauki asabar haka za a yi ta fama lahadi haka za a yi ta fama mutumin nan wani mai san aljanna ne kawai zai ce nawa ake bukata ana gaya mai kawai ya transfer din 2 miliyan wani ya bada 500 makanta ta cika yan kan aka je aka siyo shine ka ji shiru haka in kana son ka samu huta sai tabul mala da ka sashi a gidanka Allah ya sa mu dace na'am akwai Alhaji Salisu Alhaji Salisu Musa Sadau wani attajiri mutumin kirki da muke sallah da shi wani lokaci anan Allah ya mafe shi rasuwa dazu da safa aka mata sallar jana'iza musa ta cikin addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama gidan shi nan cikin anguwa wanda za su iya samu su mai gaisuwa Allah ya gafarta mata Allah ya sa mu gama lafiya to mun saba muna karatu a cikin littafin nan na Ulumul Qur'anil Karim na Malam Muhammad Nuruddin Aitar Allah ubangiji ya gafarta masa muna cikin babin da ke magana akan al-muhkam wal mutashabih za mu tashi daga farkon peji na 122 ok ma mai addu'a bago wancan bawan Allah muna mai addu'a Allah ya sa mai albarka dukiyarsa Allah ya yauka mai Allah ya karba mishi mu ma Allah ya sa mu samu mu yi eh a shafi na 122 yace wa qaddallatil ayatu ala anna min alqur'ani ma huwa muhkamun ayat da ta gabata fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun mukamatun hunna umul kitab zuwa ƙarshen aya to ita yake ishara yake cewa wa qaddalatil ayatu wannan aya ta yi nuni ala anna min alqur'ani ma huwa muhkamun a cewa cikin alqur'ani akwai abin da yake muhkami wato wanda yake da ma'ana dalla dalla ma'ana mai fahimta mai bada saukin fahimta ga kowa wa minhu ma huwa mutashabih akwai kuma wanda yake da jirwaye wanda yake mutane alaye ba kowa ke iya gane mai ake nufi ba fama huwal muradu bihima hahuna to mai ake nufi da su mai muhkam mai mutashabihi yace laqad ta'addadat al-ara'u fi ta'rif al-muhkam wal mutashabih al-mazkurain fi hadhihi al-ayati haqiqa an samu wato ra'ayoyi mabambanta wajen bayanin meye ma'anar al-muhkam wal mutashabih su biyun nan al-mazkurain waɗanda aka ambata fi hadhihi al-aya a cikin siyakin ayar wa kana sababu fi dhalika ikhtilafu al-wijha allati yanzuru minha sahibu kulli ra'in kulli ra'in abin da ya kawo wannan sabanin fahimta shine kowane mai fahimta yana da ta fuskar da yake kallon abin da yake yake fasarawa wala allana idza nadarna ila siyaqil ayati nakhlusu ila tarjihi ra'ayi al-imam at-tibi yace idan muka idan muka kalli ayoyin muka kalli siyaƙin ayoyin ta yi sai mu tike zuwa ga ra'ayin al'imamu a tsibi da ya ce almuhukamu huwal wadihu wadihul ma'ana allazi la yataraku ilayhi ishkalu shine wanda ma'anar shi take karara wanda babu wani rikici game da me ake nufi almutashabihu kuma yace huwa allazi tara alayhi khafa'un fil ma'ana al muradu min ah shine wanda wani abu ya bujiro mishi ya boye asalin ma'anar da ake nufi da shi haka at-tibi ya faɗa a cikin al-itqan kuma dake cikin al-itqan fa inna siyaqal ayati yu'ayyidu hadha malam nuruddin yace saboda zubin zancen ayar yana ƙarfafa wannan ra'ayin li'annahu ta'ala ja'ala al-muhkama muqabilan lil mutashabi saboda an sanya su suna taqabuli da juna fa bagi an yufassara bima yuqabiluhu da haka ya zama ya dace a fassara su da abin da ke kishantar juna a ce wannan wanda ya fito fili wancan kuma wanda ya buya wa ashara ila anna almutashabiha yahtaju ila ta'wilin kuma ayat ta nuna igwa ga cewa mutashabihi shine abin da ke buƙatar wata fassara ta musamman al-ummu fihi a a fi ay al-marji'ul asil alladhi al-marji'ul wal asl alladhi yajibu at-ta'wil alayhi wal muhkam kuma ta nuna cewa ayatun nuna cewa abinda ake dogaro da shi na alkur'ani wajen ibada da fahimta shine abinda yake mafi yawa shine al'um shine asali abinda ake kuma zuwa gare shi a wajen hukunce hukunce da sauransu malam yace hal yumkinu tafsirul mutash tafsirul mutashabih to wai za iya fassara mutashabihin ko sai dai a bar shi kawai da nan gani nan bari yace wa bin nadri li ghumudil mutashabihi wa khuturatil bahth fihi لكونه بحثا في كلام الله تعالى اختلفت الآراء فيه saboda wato zurfin al'amarin mutashabihi da hadarin da ke cikin yin bincike a cikinsa saboda bincike ne game da zancen Allah to anan ne aka samu bambancin ra'ayoyi game da shin ana iya fassara shi ko ba ya fassara shi hal huwa mimma yumkinu littila'u ala ilmihi aw la yumkinu littila'u ala ilmihi wala ya'lamuhu illa Allah shin za a iya sanin sa ko za ya saninsa ba ko kuma Allah ne ke banci kansa da saninsa wa kad arja'u sababu fi hadha al-ikhtilafi ila al-ikhtilafi fi ayati ali imran as-sabiqa sun maida duka wannan sabanin yana kuma zuwa ga sabanin fahimtar da aka yi waccan ayata ali imran ta gabata wa qawluhu ta'ala fiha da fadin Allah da yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to wajen waqafin illa Allah ko kuma illa Allah warasikhuna fil ilmi a nan ne aka samu bambancin in aka ce wa ma'alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san fasarar shi sai Allah shi kadai sai kuma ya zama magana ce ta kare sai aka ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi waɗanda kafafunsu suka tsayu a ilimi koda basu gane din ba koda basu sani ba suna yin imani ba sa inkari wannan fasara wanda ya wakafi kenan akan Allah wanda kuma yace وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم sai ya fassara cewa babu wanda ya san fassararsa sai Allah sai kuma masana ai illallahu wa illar rasikhuna fil ilm kaga wannan yana cewa akwai wanda suka sani amma su ne masana da suka yi san ilimi sani na hakika to bisa wannan gabarin ne aka samu wannan akasin wajen fassara ya kullu amanna bihi kullu min inda rabbina bayan sanin fassarar kuma kuma suna yin imani da shi fa zahabadu ilmi ila anna ar-rasikhina fil ilmi ya'lamuna al-mutashabiha to daga nan ne aka samu wato wasu daga cikin waɗanda suka yi kware a ilimi sai suka ce wasu malamai suka ce lalle akwai wanda ya san mutashabihi sune ar-rasikhuna fil ilm al-imamu muslim ya ruwaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya warasuna film sai yake cewa wa idza ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhu in kuka ga waɗanda suke bibiyan abinda yayi tashabuhi to sune waɗanda Allah ya ambace su a cikin ayar wanda Allah ya ambace su a cikin ayar cewa فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة annabi ya ce to fahadaruhum sai ku kiyaye su wanda zai dinga laliban meye abinda ba a gane ba ya ce akan shi ne capitalizing ya soki addini ko ya kawo wata shubha annabi ya ce to a kiyaye su waɗannan saboda kaga kenan wanzu wannan aya tana nuna akwai wannan hadisin yana nuna cewa akwai masu bibiyar mutashabi wanda ba su san ba su san ilimi ba mafhumul khalafa shine wanda suka san ilimi su kuma suna suna fahimtar sa saboda ita ma ita ma wannan hadisin kamar yana ta'yidin cewa akwai wanda suka san mutashabihi din saboda shi kuma al-muhkam kamar yadda yace a fassara muhkami a fassara mutashabihi da aka san muhkami to shi kanshi muhkamin an yi an yi sabani akan fassarar sa akwai wanda suka ganin muhkami shine wato ma fuhima ma'anahu wa urifa ta'wiluhu wa tafsiruhu shine abinda aka san ma'anarsa aka san ta'awilinsa da fassararsa sai su ce to almutashabi shi kuma shine malam yakun li ahadin ila ilmihi sabilu abinda wani bai da dama ya fahimce shi min masta'athara Allahu bi ilmihi abinda Allah yake banci kanshi da ilmin sa to suka zo misali sai su ce kamar tashin alkiyama kamar fitowar dajjal da Isa da dabbatul ardi kamar huruful muqatta'a sai su ce wannan shine mutashabi wasu kuma suka ce al-muhkam wasu ayoyi ne sanannu a cikin alkur'ani su ne kawai muhkam duka sauran alkur'ani ana yi mushi fassara da mutashabi suka ce muhkami shine fadan Allah madaukin sarki qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ayoyi guda uku na cikin suratul an'am daga aya ta 150 zuwa 151 da 2 da 3 sai kuma cikin suratul banu isra'ila wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu da kuma faɗin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa tattabu subula fatafarraqa bikum an sabili ibnu abbas yace waɗannan guda uku sune muhkam duk sauran alqur'ani mutashabihi duka sauran wato hidima ce ta malamai kawai amma wannan shine wanda kowa da jahili da malamin ya karanta zai fahimci abin da ake nufi kuma ya aiki da shi kazo ta fassara ma kenan wannan mai nauyi ita kanta fassara mutashabiha ce saurakan malamai suna sabga su kawai ka bar musu kayansu iyali musu kayansu kai dai ka nemi tsira ko kuma kana san sai ka shiga cikin sabga su to ka koyi irin karatunsu a ba irin da mutane suke yanzu ba mutumin da ko larabci bai iya kanta mara wasali ba ka je na shiga rigiman malamai wannan sai a Najeriya Allah ka kyauta mana al'amuran mu sauraka da yace fa zahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna ar-rasikina fil ilmi ya'lamuna al-mutashabiha wa fassaru al-ayata ala anna qawluhu war-rasikhuna ma'tufun ala qawlihi illa Allah kaji magana suka ce ai ar-rasikhuna din adafi ne akan illa Allah to wannan fassarar akwai malamai sun mata da martani suka ce ai din da aka yi istisna'i aka ce Allah kawai to bai halasta ka juna da wani dan kalli misali qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah kebantuwa ne da Allah la la yujalliha liwaqtiha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha dinda suka ce dinda istisna'i yazo Allah shine mustasna minhum to bai ma dace ka hada da wani ba domin hadawa da wani abu koda yazo a gaban wannan larabcin wato sanya wani wani abu ne a cikin wato cikin cikin haƙƙin Allah suka ce saboda gashi da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce mishi ma sha Allahu wa shi'ita yace kar a hada saboda an ambaci Allah a cikin al'amari ba a sa kowa suka ce wannan fassara ce mara kyau saboda haka su suna ganin wajibcin ma kai wakafi akan wa ma yalamu ta'wilahu illa Allah dole ka tsaya sai ka sake isti'nafin karatu don ma'anar ka ta saba abin da ake nufi wa qawluhu yaquluna fi mahalli nasbi halin wato cewa da yi wa rasikuna fil ilmi yaquluna idan idan ka ce warasikhuna fil ilmi ma'tufun ne akan ta'awila akan illallahu to wannan zance zai bijiro game da idabin ayar cewa ina mahallin yaquluna domin su wanda suka ce a tsaya akan illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna sai da ma warasikhuna mubtada ne jumla fi'liya fi mahalli raf'i khabariha ko to idan ka ce warasikhuna fil ilmi ma'tufun ne akan illallah wannan ya zama sabon zance yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina wannan larabcin ko bai kamata ya zama sabon zance a ce sabo jumla bace inda sabo jumla sai a ce wa yaquluna amanna in babu wawun to ta kare Qur'ani ko ba zai yi a haka ba so da kai suka tirsa zuwa ga wani sabon ta'wili abinda suka ce ka ayi sai suka ce to ayi ta'wili a ce ya quluna dinnan fi mahalli nazbin alhal ma'anan shi warasikhuna wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm qa'ilina suna masu cewa amanna bihi kullai da kaga sun fita wannan malamai kenan jama'a din da suka shiga za su fita lahiya kai za su bari a kwana in ka biye musu wallahi sai ce fi mahallin nasbi hal wala yaqifa ulai illa ala lafzi aljalala masu wancan ra'ayin ba sa tsayawa sai akan lafzul jalala bal ala la yaqifa ala lafzul jalala bal ala qawlihi rabbana yaqulu rabbana ghfir lana wal ma'ana anna allah huwa alladhi yu'allimu ya'lamu ta'wilahu wa kadha rasikhuna fil ilmi hala qawlihim kaunihim qa'ilina amanna bihi kullun min inda rabbina yawa su masu wannan ba sa tsaya sai sun ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina nan ne wakafin su su kuma sarayin farkon suka ce warasikuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah waqafi lazim sai su ce warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina yace to su masu wancan ra'ayin na cewa arrasikuna sun san mutashabihi su ba sa tsayawa sai sun zo kan kullun min indi rabbina wal ma'ana karkashin haka sai zama suna nufin cewa Allah ya sani kuma ma'abota zurfin ilimi su ma sun sani sun sani a bisa halin kuma suna imani da cewa daga Allah ne duka abin da ke cikin alkur'ani wa takunul ayatu dalatan ala anna rasikina fil ilmi ay as-sabitin al-mutamakkin fihi ya'lamuna ta'wilahu sai ayatul mutanda cewa masana wanda kafin suka kafa ilimi sun san fassara alkur'ani sun san fassara mutashabi wa dhahaba kathirun min a'immatil ulama'i almutaqaddimin wa mutaakhirin la anna almutashabiha la yattali'u ala ilmihi illa Allah ta'ala wasu malamai kuma suka ce sam ba wanda ya san mutashabihi sai Allah shi kadai wa sadallu bil ayati nafsiha kadhalika kuma su ma dai waccan ayar dai ita ce hujjar su ta al-imran wa qalu suka ce inna qawluhu ta'ala illa Allah nihayatil kalam shine ƙarshen magana as-sabiqi wanda ya gabata wal wuqufu fil qira'ati alayhi kuma suka ce dole a tsaya anan wa qawluhu war rasikhuna suka ce mubtada'un sabon zance ne wa jumlatu yaquluna fi mahalli raf'i khabarin kamar da muka ambata wal ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai a tsaya yana thumma sta'anafa sannan aka tada sabon zance wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi amanna bihi kullu min inda rabbina sai su ce sai Allah ya ce amma su masana ma'abota ilimi ko da ba sani ba suna cewa mun imani ai kullum minal muhkami wal mutashabihi min inda rabbina tabaaraka wa ta'ala suna cewa da muhkami da mutashabihi duka daga Allah ne la nufarriqu bainahuma fil imani wal khudu ba ma bambance su wajen imani da rusunawa wa kullu wahidin minhuma yusaddiqu al akhar cewa mutashabihi yana gaskata muhkami muhkami na gaskata mutashabihi walaysa shay'un min indillahi bi mukhtalafin bi muktalafin wala bi mutanaqadi babu wani abu da daga Allah wanda yake sabani da juna ko kuma suke ainihin wato warwarar juna wa qad waradat atharun tashhadu li hadha ar-ra'yi minha ma akhrajahu Abdul Razzaq wal Hakim fi al-Mustadrak an Ibn Abbas annahu kana yaqra'u da abu da gaskiya abin da ke ƙara karfin wannan ra'ayi na biyu shine abin da ya zo a cikin littafin Musannad Abdul Razzaq Sanani da littafin Mustadrak na Abu Abdullah Hakim ne ya saburi daga Sabi Ibn Abbas Allah ya ƙara masa shi da mahaifinsa annahu kana yaqra'u wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa yaqulu wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi amanna bihi yana karantawa da mene da wawun yana karanta da baikon war-rasikhuna fil ilmi yaquluna sai dawo da lafazin yaquluna din zuwa farkon jumla sai karanta wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi haka yake karanta karatunsa wannan yana cikin littattafan tafsiri su tabari sai bin kafir sai ya shara zuwa gare shi isa kamar yadda muke kara fara jama'a al'amarin ilimi lunguna ne masu zurfi mu awan mu kiyaye rigima akan ilimi abin yana ba da tsoro yadda mutane suke ganin cewa za su iya kutsawa cikin al'amarin malanta da karatu al'amarin ilimi da nawazin alalin suna matsayin titibirinsu wani al'amarin yana da ban tsoro Allah ya kyauta malai sake cewa fa hadha khabarun bi isnadin sahihin ila tarjumanil qur'ani yadullu ala annahu yufassiru al-ayata hakaza kaga wannan hadisi ne asari ne da isnadi tabbatacce zuwa ga babban masanin alkur'ani ibn abbasin yana fassara wannan aya da irin fassarar da aka yi ta karo na biyun nan wa huwa dalilun ala anna alwawa fi qawli war rasikhuna lil istinaf wanda yake no wawun din nan ba na adafi bane ba adafin illallahu ne ba adafin ar-rasikhuna ne akan illallahu ba a istinafi ne zance ne sabo wa yu'ayyidu dhalika anna al-ayata dallat ala dhammi mubtagil mutashabih abin da ke kara wannan ra'ayin karfi shine ayatar na cewa ai masu bin mutashabihi ai abin zargi ne su su ne ma idan ya zama su ma arrasikuna suna bibiye shiga ga sun shiga cikin zargin sai ce wa ala madhi alladhina fawwadu ilma ila Allah wa sallamu ilayhi wanda kuma suka mika al'amarin ilimi ga Allah basu ja ba su kuma an yabe su kama madahal mu'minina fi mawadi'a kathira bi annahum yu'minuna bil ghaibi kamar da aka yabi mu'minai a wurare daban-daban aka ce suna imani da gaibi to sai sai ya ce at-tahqiqu fil mas'alati menene ta haƙiƙin mas'alar wa nahnu idza am'anna an-nazara fil mawdi'i min aslihi wa bahathna muntalaqatil fariqayn najidu annahuma mutaqariban yace kada ka kalli mas'alar da kyau za ga ra'ayin guda biyu suna kusa da juna wa annal khilafa laysa jawhariyan ba sabani ne sabani wanda yake jauhari wato na gaske ba sabani ne kawai na abin nan na tanawwu ko na lafazi wa inna ma huwa khilafun far'iyyun khilafun far'iyyun nashi'un an ikhtilafihim fi haqiqatil mutashabih sabani ne wanda yake reshi ba asali bane wanda kuma ya taso ne saboda sun yi sabani a wajen defining din meye mutashabih kowa sai ya faɗi ra'ayinsa da gurgurdan fahimta da yau mutashabih wadhalika anna alladhina qalu la ya'lamu almutashabiha illa Allah adkhalu fil mutashabihi qabaya min al-ghaibi wanda suka ce babu wanda ya san mutashabihi sai Allah sun shigar da wasu abubuwa cikin mutashabihi waɗanda hakikanin gaskiya ba su ake nishi ba kamar mene kamar qiyamus sa'a khurujid dajjal wa hawa wa haqa'iqil awalim al-ukhra abin da shafi sauran duniyoyi bal minhum man qassara al-mutashabiha ala hadhihi al-qabaya wa nahwiha min muhammatil qur'an wanda suka ce mutashabihi kawai shine irin wannan da kuma abubuwan da qur'ani bai fitta su karara ba kamar sunayen mutane da garuruwa da wasu halittu wanda Qur'ani bai ambata ba kamar misali Qur'ani bai ambaci sunayen ashabul kahfi ba yace kawai yace kawai fitiyatun amanu bi rabbi sai su ce mutashabihi aw kallazi marra ala qaryatin sai su ce mutashabihi wadrib lahum masalan rajulaini ba faɗi sun sai su ce mutashabihi ko mun gane muhammad wancan marra ala qaryatin da shi mutumin da qaryar duka mutashabihi fa khudh arba'atan min at-tayr الطيب سيستي متشابه سنة سنة سنة هذا وانا أكيد وهذه أمور قد استأثر الله بعلمها لا خلاف في ذلك بينهم إطلاقا تاشن القيامة فتياجوج وماجوج زون دوجل da sauransu wasu abubuwa ne da Allah ya keɓanci kansa da iliminsu ba wanda yake da saɓani tsakanin masu cewa akwai mutashabihi ko babu wa mallazina qalu innar rasikhina fil ilmi ya'lamuna al mutashabiha falam yudkhilu fihi hadhihi al qabaya wanda kuma suka ce malamai sun san mutashabihi waɗannan abubuwan da aka lissafa ire-iren su ba sa cikin abin da suke gani da sunan mutashabihi ah fa baqiya al-mawdu'u fi itari ma yumkinu bahthuhu li hadhihi an-nukhba min a'immati al-ilm wa din sai abin ya saura cewa su abin da suke nufi shine mas'aloli waɗanda malamai ke iya duba akan su na ilimi wanda malamai ke iya zabari su yi ittila'i su yi ainihin wato asabar su kai su kawo wajen sanin ma'anoninsu wasan mata amurin akhar lahu atharu ala al-ikhtilafil ara akwai wani abun ma huwa tadidu haqiqati ta'wil aw bi ibaratin ukhra al-mada alladhi yablughu at-ta'wil sabanin da aka sake yi akan menene ake nufi da ta'wil shin ta'wili na nufin mujarradin fassara wa ma ya'lamu ta'wilahu aw wa ya'lamu tafsirahu domin a da cancan ma'anan ta'wili shine fasara kawai shi zama ta littafin ibn jarir dabari sunan shi aljami'u jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an kuma yau sai ka ji ya ce ta'awilu qaulihi ta'ala kaza kaza kaza ai ma'ana tafsiru qauli ta'ala to da wannan ma'anar da kuma ma'anar at-ta'wil bi ma'ana tahrifil ma'ana an zahirin lafzi karkatar da ma'anar magana daga zahirin lafazi wanda wannan shine kamar wato islahi na mutaakhirun mutaakhirun suka ce ta'wili sa nufin fassara abu da sabanin abin da zahirin shi ke nuni har ma ya zama akwai a wurin suna akwai at-ta'wil al-mamduh wa at-ta'wil al-madmum akwai abin yabo akwai abin sukewa to daga naka samu wannan matsala aw bi ibaratin ukhra al-madad alladhi yablughu at-ta'wil wa fi hadha yaqulu al-imam al-mufassir ibn kathir ibn kasir yake cewa wa min al-ulama imam fassala fi hadha al-maqam fa qala at-ta'wil yutlaqu yuradu bihi fi al-qur'ani ma'ana ya ana fadan kalmar ta'wil a qur'ani ana nufin ma'ana ɗayan biyu ahaduhuma at-ta'wil bi ma'ana haqiqati shay'i wa ma yaqulu amruhu ilay haka ce ta'wili haqiqanin al'amari da abin da ke kuma zuwa gare shi kamar da Allah yake cewa hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqul ladina nasuhu me suke jira su gani suna jira sai sun ga hakikanin abinda qur'ani ke faɗi na alkiyama sai sun ganta kurukuru kaga shine hakikatul amr wato ainul yaqini kenan sai Allah ya ce randa wannan labarin zai zo musu su ganshi ido da ido wanda suka manta shi za su gane Qur'ani wanda suka watsi da shi ay hakikatu ma akhma ukhbiru bihi min amr al-ma'ad fa in urida bit ta'wil hadha falwuqufu ala al-jalala yace ibn kathir yake cewa to idan mutum ya fassara tawili da ma'anar wannan to dole ya tsaya akan wama ya alamu ta'wilahu illa Allah in yana nufin wama ya alamu haqiqata amrihi ken kuma gane idan kuma ka dauki dayan ma'anan yace da ana haqiqal umuri wa kunhaha la ya'lamu illa alal jaliyati illa Allah azza wa jalla in ka dauki dayan kuma wa an ma in urida bihi bitawil al-ma'na al-akhar dayan ma'anan na biyu shine menene huwa tafsiru والتعبير والبيان cewa ta'awili shine fassala zance da yin dalla dalla da kawo shawahidu tattaunawa irin wanda ibnu kathir yake irin wanda bagawi yake irin wanda ibnu ashur yake irin wanda qasimi yake waɗannan malamai a imma na jigajigan nan abinda suke sunan shi at-tafsir al-bayan sunan shi at-ta'bir kuma duk shine ta'awili yace ka kauli kaman shine kaman fadan Allah da yace game da annabi Yusufa nabbi'ina bi ta'wili ay nabbi'ina bi ta'biri hadhihi ar-ru'ya ay fasilana hadhihi ar-ru'ya ko fa in urida bi hadha al-ma'na falwuqufu ala warasikhuna fil ilm idan kana nufin wannan ma'anar babu lafi dan ka ce kuma ya alamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm ba wanda ya san bayanin shi da ta'birin shi ta Allah da saukar da shi sai ko malamai da Allah ya sanashe su abinda Allah ya sanashe su to kaga ibnu kathirin ya hade maka ra'ayoyin guda biyu sai ya ce li'annahum ya'lamuna dan su malamai tabbas sun sani wa yafhamuna kuma suna da fahimta ma khutibu bihi bi hadha al-i'tibar abinda Allah ya sanashe su sun sani wa in lam yuhitu ilman bi haqa'iqil ashiya'i ala kunhiha ala kunhiha wa ala mahiya ya kai eh namur ya cika haini ba sa saukiyon ne ba sa saukiyon ko Allah kyauta a mutsallaka jama'a ibnu al-imam zahabi ibnu zahabi al-ibar fi khabari man abar za mu tashi a inda yace yana ci gaba da yi mana tarihin mace-macen shekara ta 311 ko za mu tashi da yake cewa a cikin shafi na 462 an ga wajen wa muhammad bin isa bin huzaimata imamul a'immati abubakar sulami an-naisaburi al-hafizu sahibu tasanifi rawa an ali ibn hujr wa tabaqatihi wa rahala ila al-hijaz wa sham wal iraqi wa masar wa misr wa tafaqqaha ala al-muzani wa ghairihi daga cikin malaman da suka rasu a wannan shekara ta 311 akwai babban malamin nan malam Muhammadu dan Ishaqa dan Khuzaima wanda ake cewa Ibn Khuzaima ana mishi take da Imamul A'imma kaman kace malamin malamai ko shugaban malamai ko dan malikin malamai alkunya sa Abubakar As-Sulami An-Naisaburi mutumin garin Naisabur garin sa da Imam Muslim sai ya sake cewa al-hafiz ƙwararren malamin hadisi sahibu tasanifi ma'abocin littafai mabambanta littafan shi mabambanta akwai mafi shahara shine sahihu ibn khuzaima daga nan kuma akwai ainihin wato littafin sana tauhidi kitabu tauhid na ibn khuzaima wannan sa cikin mashahurin littafan sa ko kuma rasail kala daban-daban sama da guda 200 rawa an ali ibn hujr wa tabaqati ya riwaya daga ali ibn hujr da sa'o'insa wa rahala ila al-hijazi ya bar kasarsa ta Naisabur ya tafi ƙasar Hijaz, Makka da Madina kenan, da Ta'ifa wa Shami da ƙasar Siriya, wal Iraki da Kufa da Basara da Wasit wa Misr da kuma ƙasar Alkahira. Wata faƙa alal Muzani ya koyi fiƙihu mazabin Shafi'iyya a gun Abu Ibrahim al-Muzani, a dai an san Muzani namu na Shafi'iyya. قال الحافظ أبو علي النسابوري لم أرى مثل محمد بن إسحاق فانتبه ganin malami kamar sa ba وقال أبو زكريا العنبري سميت بن, بن خزيمة يقول ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه شيئا حديثي ينقل لكم الله صلى الله عليه وسلم با وندي إسي وتمغنا وقال أبو علي الحافظ كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه ya kasance hadisan da suke batu akan fikihu to duka ya hadace su kama ya hafazul qari'u as-sura kamar yadda alaran ma ya haddace sura keke da keke harafi da harafi wa qala ibn hibbana lam yura mithla mithl ibn ibn khuzaima dalibin sa ibn hibban yake cewa ba a taba ganin ibn khuzaima ba fi hibz al isnad wal mati wajen haddace isnadoji da matannai wa qala darqutni kana imaman ma'duman nadhir yace malami ne wanda ba a ga irin sa ba a zamanin sa wannan shine ibn khuzaima a takeice insha Allah kamar yadda muka saba yi idan malami wani mashahuri ne makan dan ƙara wasu dantuka gwargwado game da waye shi munasaba ta kawo kamar da ya ambata sunan shi Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima ibn Salih As-Sulami An-Naisaburi an haife shi shekara ta 230 afwan da 23 223 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ana mishi lakabi da Imamul A'imma saboda ya yayi gaggan malamai waɗanda tun yana raye an shaida cewa malamai ne su kawai dai ba su da mahalli ne a lokacin saboda malaminsu yana yana ci yana sha hayyun yurzak sake mushi lakabi da imamul a'imma ɗaliban shi manyan malamai daga cikin malaman shi bayan ga waɗanda aka ambata akwai akwai Isaac ibn Rawiya malamin su Bukhari din nan akwai Muhammad ibn Humayd Ar-Razi ya gamu da ya gamu da ya gamu da shi amma bai ruwaito hadisi daga gare shi ba makiyayi ya ji daga gare shi ya saurara amma sai ya kiri waya daga gare shi me yasa aka ce saboda ya koyi karatu a gun Muhammad ibn Humaydin Razi wa huwa saghirun hadathun lam yafham tina yaro dan yana yaro dan karami dan shekara 4 ko 5 yake zuwa makarantar Muhammad ibn Humaydin Razi saboda ka sai bai iya ruwaito abin da ya ji ba sai ya bar shi kawai a matsayin yaji hakanan kuma ya ji karatu daga Muhammad ibn Ghailan an ambaci Ali ibn Hujr akwai kuma Abu Quraibin akwai Muhammad ibn Shahin akwai Abu Sa'id al-Ashaj akwai Muhammad ibn Bashar akwai kuma Muhammad ibn Musanna da Yunus ibn Abdul A'la duk waɗannan malaman shi ne in gogo da ke waɗannan duka malaman tabakar malaman suka da su Bukhari da Muslim saboda ba wai shi ma ba na baya bane kai hasali ma fa malam Muhammad ibn Isaka ya kantar da Bukhari ya kantar da Muslim sai dai su ba sai riwaya daga gare shi a cikin sahihai ne ba sai a cikin wasu daban su daban domin sa da wata al'ada ta wadatuwa da malamin da yake nazili sa'ansu ko sa'an ƙananan malamansu malamansu na ɗabaka ta biyar Bukhari a malaman shi na ɗabaka ta biyar waɗanda wasunsu ‘yan ajinsu ne, wasu sa'annin shi ne a shekaru ko da suka ɗan girme shi kaɗan za ga tsillin-tsillin yake roto hadisansu, sai ya wadatu da hadisansu. Yanzu za ka ga cewa, Mamul Bukhari ya zauna gaban Ahmad ibn Hanbal zama na dirshen na karatu, amma kuma ba da riwaya daga gare shi a cikin sahi sai ‘yan tsiraru haka. Wani rumma Ahmad ɗin ya ce kawai sai an ta tunanin ko shi ne ko ba shi ba. Haka, haka Imam Muslim ya yi istigna'i daga hadisan imamu a shafi kamar yadda bai ya tattauna a cikin a cikin littafinsa na manaƙibu shafi saboda sun zo musu tsare ku kuma suna da wasu isnadoji na manyansu kuma gane na malaman malaman su irin su Ali ibn Hajar din nan irin su Muhammad ibn Bashar irin su Muhammad ibn Musanna waɗannan duka malamai ne wanda suke masu shekaru a can gaba haka nan daga cikin ɗaliban shi akwai Abu Hatim Razi akwai Ibn Hibbana hasali Ibn Hibbana ya koyi sana'ar tace hadisai ne a wurin sa saboda haka zaka da sai Ibn Khuzaima da sai Ibn Hibbana da Al-Mustadrak na Abu Abdullah Hakim ne Saburi da littafin Al-Baihaqi waɗannan duka zurriyatun ne ba'adu hamin ba'adu ibn khuzaima ya karantar da ibn hibbana ibn hibbana ya karantar da hakim hakim ya karantar da baihaqi za ga duka suna riwaya daga junansu haka nan kuma akwai ibn adi abubakar ibn adi mai alkani da ibn balawaihi da ɗalibai ɗaruruwan ɗalibai mabambanta yana da gaskiya abin da aka bada labari a tarihin ibnu khuzaima cewa shi ma ya sha ruwan nan mai albarka na zamzam yayi addu'a cewa Allah ubangiji ya bashi ilimi mai amfani ya je makka a wajen abin nan a wajen dawafi ya sha ruwan zamzam yayi wannan addu'a mun sha karanta tarihin malamai ko maganganun da suke akan hadisin ma'u zamzam lima shuri bala akwai wanda suka shasha su su su suyuti ya sha ibn hajirin ya sha al'imamu al-zahabi wannan shi ma ya kwankwada malamai dai da yawa sun ɗauki wannan ɗabi'a ta shan zanzan da yin addu'a da neman ilimi to watakila za ga yanzu kuma mutane sun sha kuɗi suke nema to amma ga su masu kuɗi ba a zuwa a yi labari a ce zanzan suka sha a yawanci akan ɗauka kawai inna ma'utitu ala ilmin indi ne amma dai su malamai sukan sha kuma har su dinga labari suna suna at-tahadduth bi ni'matillah cewa alhamdulillah Allah ya ansa musu wannan doyin Alima bin Khuzaima yana yaro karami ya nemi umarnin babansa cewa yana so ya fita je karatu a ƙasar a ƙasar wato Misra. Baban bai bashi izini ba sai ya same sharadin cewa sai ya haddace Alƙur'ani. Saka sai da ya zauna ya gama hadda Alƙur'ani kuma har yayi limancin tarawi na azumi. Domin su a lokacin su ba musabaka ce ake gane mutum yayi hadda ko wani taro ba a'a za a zo ne azumi na ce to bana kai ne limamin mu na na ashan to kuma da ma duhu ne duka ba ma yadda zaka kalla alqur'ani sai haka zaka zo kai tayi har a tantance kuma duk bayan ka malamai ne suna ji suna suna kulafuci to da ya sauke yayi wannan abin nan khatma ta ramadan to sai ya bashi izini sai ya fita sai dai yana fita a hanya kafin sai inda zai je ya samu labarin mutuwa malamin zai je wajen shi shine kutaiba Kutaybatu bin Sa'id wannan wannan wannan babban malamin nan da ya karantar da dibga dibga malaman Kutay ya samu labarin mutuwar Kutayba in ka koma littafin Ariyat fi Talab al-Ilm na Imamul na Imamu sai sunan shi ma Khatib al-Baghdadi ko za ga ya kai wannan labarin sai sun baka tausayi wani yazo ana jana'iza yana ta kuka shi a gefe ce wani lafiya babanka ne mutu yace baba bana bane to bisa kake ta kuka ya ce wallahi malami ne da na biyo tun daga garinmu da sunan zan zo in halarci karatun shi ɗabuwa na ga shi ake jana'iza shi ne nake kuka wato kan shi yake kuka yanzu ba wai mutuwa yake ma ba ga wanda ma shi ma ya zo madina aka ce kwana uku aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma ya zama tabi Allah yana da irin waɗannan hanyoyi da yake jarabta mutane da su shikenan wa sami'a na ayi qutaybata wa huwa ala tariq sai ya canza direction ɗinsa zuwa wani gari littafansa kamar da muka ambata akwai littafin kitabut tauhid kitabut tauhid littafi ne da ya shi akan magana akan sifat sai dai Allah ya gafarta masa ya samu kuskure akan wajen ta'awilin hadisus sura kamar da Zahabi ya ambata wanda abin ya jawo cece kuce da yawa a duniyar ilimi na san dalibai ne munan ko mun san mas'alar shine wannan hadisin inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman to yayi ta'wilin sa a cikin wannan littafi akwai wata mas'ala ta faru da Ibn Khuzaima a tarihin rayuwarsa wanda dole ana ambatanta da bata da dadi saboda a dau izina kuma mutane su rage damuwa akan ire-iren wannan masail wannan malami Ibn Khuzaima Allah ya gafarta mishi a zamanin sa a san da yake rayuwa shine malami overall gaba daya ya da wasu dalibai manyan dalibai da yake ji da su daga cikin su akwai Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Thaqafi wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Thaqafi shine farkon wanda ya fara daukan ilimin Imam Shafi'i idan ga yaya tashi shi aka fara sani da zaman karantar da mazhabin Shafi'i a ƙasar Iraki a ƙasar Naisabur to da shi da kuma Muhammad ibn Ishaqa ad-Dabai Muhammad ibn Ishaq dabai wanda zaka iya cewa bayan mutuwar Ibn Khuzaima shine halifansa mu fada da larabci da Hausar zamani shine halifansa da ya zauna a kujerarsa ya ci gaba da karantawa akwai kuma Abubakar ibn Abi Usman wanda yafi kowa a cikin su tara dimbin ilimi wanda tun shi Ibn Khuzaima yana raye yakan ce idan ba a samu ta riwaya ba a bincika a cikin littafin wannan ta yana da wata riwaya akai akwai kuma Abu Yahya afwan Abu Muhammad Yahya ibn Mansur wanda yayi alƙalanci waɗannan manyan ɗaliban nashi sai ya samu matsala da su matsalar da ya samu shine aka kawo mishi gulma cewa ana ganin sa a makarantar wani wannan nan kuma wani mutum ne da ba sa shi yace ku daina zuwa makarantar su kuma suka ci algabar ta malam ai mun je daukan karatu ne ba ruwanmu da rigima da kuke tsakankani kawai shikenan sai malam sai dan adanci sai ya ja shi shikenan sai ya tsine musu albarka ya ce su daina zuwa gidan shi ba shi ba su ya fito ma yake cewa ha'ula'i kadhiba waɗannan makaryatan yara ne kad kadhabu alayya fi hayati suna mini ƙarya ga ina ji ina gani yace fa muharramun ala kulli muqtasib muqtabis ilmin an yaqbala minhum shay'an yahkunu yace na jarraha su kada wanda ya ƙara koyon ilimin komai a gurin su sai yace wabna abi Uthman akzabuhu shi wane a cikin su shebu kowa ƙarya shine Abubakar ibn Abi Uthman wanda yafi kowa yawan ilimin shi shebu kowa ƙarya a cikin su ya fi su iskanci kamar a faɗa da Hausa haka to shine Zahabi da yazo nan da ya gama kawai sai ce ma haula'i bi kadiba ce wallahi ba makareta bane bal a'immatun asbat ce yadda kake malami haka suke malami malamai kai ka koya musu kaga wannan abin ba daɗi amma kawai sai mu bada uzuri mu ce ɗan adanci ne ɗan adan they are mortals mutane ne akwai ƙashi da ɓargo da zuciya da hanta a jikinsu kamar yadda muke da shi so da ɗan adan yana daga cikin lawazimin rayuwarsa akwai ashahna akwai ashahna rikici da gaba da bayayya tsakanin shi da tsararrakin shi da sa'o'insa da mutanen da yake rayuwa a cikinsu babu wani ɗan adam da bai da waɗannan abin da yake so shine ka iya manejin wannan kar ya sa ka zama masharranci ko makaryaci ko azzalimi wala yajrim mannakum shana'anu qaumin ala Allah tajir jibadu malamai suka ce Allah bai ce a bar yin gabar ba sai ce amma kada gabar ta hana ku adalci saboda Allah ya san a cikin ɗabi'ar da yawan mutane ba su daina yin gaba ba ba yadda za a ce ga wani wanda wai duk duniya kowa yana son shi kuma shi ma yana son kowa babu wannan mutum tunda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salaharsa da nagartarsa da yadda Allah ya mushi ma kyakkyawar halittar da halittarsa da ɗabi'arsa kawai sun isa saka so shi ko da Allah bai mushi wahayi ba in ka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ganshi kawai zaka ji kana son shi a ranka in kai hulɗa da shi halayen za su saka ji kana son sa bai taba yin hulɗa da wani ya ki shi ba bai taba ganin wani wani ya ganshi ya ce baya son shi ba amma da haka ji ba makiyan shi sai da Allah ya zarce shi da makiya to waye Allah bai kyale kin babu wanda Allah bai kyale kai kai dai fasda bi ma tu'mar warid al jahil sannan kuma kai tayin falaki da nasu maganin yan tsurku saboda makiya suna iya maka kowane irin sharri tun daga kan ainu waye kan nan ka da yazukun ka bi asarihi za su iya maka sihiru za su iya maka za su iya turo maka aljani ko kuma irin abin da aka saba na rayuwa shine la'aqtulannak za su iya kashe mutum duk an yi a duniya kuma ba a gushe ba ana yi kiyayya akan kasuwa ko akan mukami ko akan aure ko akan malanta ko akan shuhura ko kuma akan ma babu komai domin ƙarshen duniya ne nabi ya ce za a kashe mutum wanda aka kashe bai san laifin da yayi ba wanda ya kashe shi ma bai sa abin da sai ya kashe shi ba bil harfi aka ranar naji a rediyon Kano ana tambayar wani dan daba ya kashe wani wallahi wannan abin shi ya fada da aka ce mai maka kashe shi ne ban sa abin da ya mu ba wallahi yadda annabi ya faɗa harfan bi harfin haka ya faɗa sai na ƙarawa annabi salati kawai wai kawai wai sun gan shi ne kawai a cikin keke nafi wai sai aka ce ai dan anguwa kaza ne anguwar da suke faɗa da ƴan daba anguwa su kuma kawai keke nafin na tsayawa a cikin gosulo kawai suka shiga cikin keke nafin suka dawa mishi makai ba su ma san shi ba ba kawai cewa aka yi dan anguwa kaza ne kaga dime ai saboda akwai gaba da anguwar saboda haka a wannan akan kawo shi a cikin labarin ibnu khuzaima ba dan a aibata shi ko a ci mutuncin sa ko a ce bai iya ba ko bai dace ba kare zahabi bai zage shi ba bai ce Allah wadare da magana ka ba sai ya ce a a ba makaryata bane kaga da Allah fa bai ce kai ne makaryaci bai faɗa haka ba kawai sai ya ce ba makaryata bane su ma malamai ne tabbatattu Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya sake cewa wafiha kuma dai a wannan shekara Muhammad ibn Shadil Muhammad ibn Shadil ibn Ali al-Hashimi kenan Abu al-Abbas an-Naisaburi sami'a ibn sami'a ibn Rahuwiya wa Aba Mus'ab ya ji waɗannan wa khalqan da wasu mutane irin su Muhammad irin su Harmala irin ya gamu da Harmala ne a Makka ba ya je ƙasar Masar ba da kuma Amr ibn Zurara domin har mala mutumin ƙasar masar ne shi kuma wannan bai je masar ba wa kana yaktumul qur'ana fi kulli yawmin kullun sai ya sauke qur'ani mai 60 ne wannan kenan ya sha fari kenan ko ya ya makance tun wajen shekara 20 kafin rasuwarsa Allah ya gafarta masa sai dai kamar yadda aka sani ba daidai bane yin haka ba tafarki ne mafi kyau ba Muhammad ibn Zakariya Ar-Razi at-tabibu al-allama sai kuma wani mashahurin likita shine Muhammad ibn Zakariya Ar-Razi likita ne dai wannan da ka sani likitan ido ne aslan ake fada sahibul musannafati fi tibb wal falsafa ya daltafai da yawa a cikin likitanci da falsafa yana da at-tibbur ruhani da kuma inna lil abdi khaliqan cikin littafansa da littafin kitabul a'sab magana akan jijiyoyi nerves da kuma alkimiya da makamantansu yayi su da yawa babban likita ne kwararre wa inna mashtagala ba da an balagal arba'ina kuma bai fara ma koyan ilimi ba sai da kai shekara arba'in wa kana fi sibahu mughanniyan bil udi da ya kasance musician mai kada garaya ne a wajen biki sai bayan kai shekara arba'in ya watsar da wannan aikin banzan ya kama karatu kuma sai Allah ya mishi fatahi a likitanci eh yana daga cikin azkiya unnas mutane masu kaifin basira a zamaninsa da yawan tarin ilimi da ƙarfin istidlali kuma sai karkata zuwa ga harkar likitanci shikenan sai ba san shi a ilimin addini ina ganin islamic chemist ne shi ma ala ko eh kamar da ake cewa yana da yawan tafiye-tafiye na neman magunguna da ya a duniya kuma kamar yadda Habibu ya saba da shi cewa kana sahiban muru'atin wa ra'afatin bil marda ya kasance mutum ne mai kunya da tausayawa marasa lafiya bai musu masifa yadda yan asibiti suke tausaya musu yake shi ma ya makance a tarihin rayuwarsa an ce abin da ne makanta da shi cin wani wani dan itace albaƙilla baƙilla shine kaman abin da ake ce ma broad beans kamar kamar irin wannan green beans yake haka kaman green beans yake wani wani nau'i ne na species na na wake yana kashe ido ne dama ina yan botany broad beans ne ba san kome shi ba yana kashe ido ko ko kuma ya ci da yawa too much of everything is is is no is no good Allah ya kyauta. Sanatar sinatai ne, sinatai ashirata wa salasimiya. To, za mu shiga shekara ta ɗari uku da goma sha biyu. Fi hafil Muharrami, a wannan shekara a watan Muharram na wannan shekara, ara da Abu Tahirin aljannabi, ta ƙadarin ɗan ƙarami ɗaɗin nan, Abu Tahir Sulaiman ibn al-Hassan ibn Bahram al-Karmati, za mu zo mu ji tarihin rasuwarsa 332. takadari ne duk da ma ya mutu bai tsufa ba ya kama da cin zanzana Allah ya aiko mai da bala'in cin zanzana ya mutu to shine yazo ya tare rakabal iraki tawagar karabka irakawa masu tafiya aikin haji wa ma'ahu alfa faris yana da tare da mahayi mutum dubu wa alfrajil da mutumin da ke tafiya a kafa su ma dubu fa wada usaifa ya kama kisa ba ji ba gani wastabahul hajija suka halasta jinin mahajjata manyata aikin haji wasaqul jimala wal bil abwad suka kora raƙuma da abin da ke kansu na dukiyoyi wal harim da kuma mata sune al harim wa halakan nasu ju'an wa atasha mutane suka ta mutuwa saboda yunwa da da kishirwa wa naja man naja bi aswa'i hali wanda suka tsira suka tsira da da kyar da kuma raunuka mabambanta wa qa'an nauhu wal buka'u akai ta kuka da zaman makoki a ƙasar Iraki wannan bandits kenan bandits irin na da zaka ji aikin su na rashin imani irin na yanzu bi bagdada wa gairi aka ta kuka da zaman makoki a bagdadaza wamtana annasu minas salawati fil masajid mutane suka daina mayin salloli a masallaci kowa ya koma gida saboda tsoro wa rajam ibn al-furati al-wazir akwai ibn al-furat wanda shine waziri a lokacin kamar kace babban minista ko prime minister in ya fito ai ta jifan shi ana ba masu ba masu idan dai kasa ana mai siyasa wasahu alaihi antal qarmati al-kabir ce kai ne karmatsi ce ku ne kidnappers su ne turjin birni kenan ko da wani malamin sakwati ke fada itirazan birni fa ashara al-muqtadiru fa ashara al-muqtadiri bi an yukatiba mu'nisan shi wannan babban ministan da ya ga haka sai ya gaya ma sarki gaba daya halifa al-muqtadir Allah yace ina ganin ya kamata ka gayyato al-mu'nisul khadim wato wani komanda ne wa huwa al-raqqa yana can an bashi gwamna a raqqa yace ka kira shi shi zai iya mana maganin waɗannan ‘yan ta'adda, wa kana bin furati ƙar sa'afi ibadihi ilaiha haufa min. Da kuma shi bin furat shi ne ya san yadda ya yi aka rubuta ma mu'unis takarda aka ce bar bagada zai koma raƙa, saboda tsoron kai ya ci win ɗinsa. Ma'ash ba halayin bilbari hako? Ɗaya ce ainihin mutum minista wasu ce ka a bashi, wasu ce a bashi saboda mene saboda ana tsoro cewa makiri ne ko hatsaribi ne ko rabu makamanci haka da shi ma wannan haka aka mai aka mai da shi nesa sai kuma yanzu bukatar shi ta taso sai kuma aka ci aruta mashi wasiƙa ya zo bagadaza faqadima mu'nis da ya zo farakiba ila darihi ibn al-furat lissalami alayhi sai ya tafi har gida shi da ke sama da shi tafi har gida ya je kai mai chaffa walam yatim mithlu hadha min wazir ba taba samun waziri ya je ya ga da wani ordinary commander ba fa'asra monis ila babi dari sai monis ya maza ya fito kofar gida wa ƙabbala ya dahu wa khada'a ya sumbanci hannun ibn al-furat ya nuna cewa ya bi shi ya tuba ya bi shi wa kana fi hafsil muhassin waladul wazir waladul wazir jama'atun fil musadara akwai al-muhassin muhassin shine dan gidan shi al-wazir ibn al-furat din to yana da wani gidan yari shine kamar ka ce wato shugaban hukumar code of conduct bai ru ko wani abu makamanci haka da ya kama mutane da yawa ya kulle su fil musadara wanda aka yi confiscating dukiyoyinsu hukumar kwato dukiyoyi da aka yi almundahana ta kwace dukiya kuma ta kukkulle mutanen da yawa fa khafa la'azla yana tsoron kar a sauke shi saboda ya taba manya da yawa wa an yadhhara alaihi ma ukhidha minhu ko kuma a kama shi da wasu laifuka fa samma ibrahima akhal wazir Ali ibn Isa sai ya sanya guba ya kashe wannan mutumin mai suna Ibrahim dan uwan alwaziru Ali ibn Isa yana cikin da aka kama sai aka kashe shi kawai wadha baha mu'nis khadima Hamid ibn al-Abbas kuma shi mu'nis yasa aka yanka wani aka yi mishi yankan rago mutum mai suna wato mai yin hidima yaron gidan Hamid ibn al-Abbas wa Abdullah ibn Wahab ibn Masha Allah kaji sunan wani da aka yanka su fakasura da jijul maktulina alababi aka ta jin kururuwa da kukan mutanen da ake yanka su kamar raguna sun makabadar maktadur alabun al-furat wa sallamahu ila mu'unis fa'atabahu mu'unis sannan kuma shi mu'unis baban wancan almuhassin din shi wannan abin nan shi ibn furat shi ma aka kama shi daga baya aka miƙa shi hannun wancan da suke rigima da shi din wa tadhallala lahu ya ci duka an azabtar da shi faƙala maunis as-sa'atu tukhatibuni bil ustaz wa ams tub'idunu ila ar-raqqa je yanzu ka kana ce mini mai gida da kuma kai kasa aka aka kore ni daga garin nan waqtafal muhassin dan nasa dan gidan ibnu furat sai ya buya ba a ganshi ba thumma dhufira bihi fi dhi imra'atin sannan sai aka kama shi yayi shigan mata zai gudu yayi shigan mata irin na shekau an ce shigan mata yake zai gudu ko wa kad khaddaba yadayhi ai yayi lalle ma a hannunsa ya zama kawai kamar wata ustaziya fa udhiba aka mai dukan tsiya aka haltar da shi wa ukhidha khattuhu bi 3000 alf dinar ya rubuta da hannunsa aka sa ya rubuta cewa zai yi belin kansa shine ukhidha khattuhu zai belin kansa bi khalasati alafi alfi dinar da dinari biliyan uku alf alf biliyan ko to salasa ko naira ce aka ce biliyan uku da ba ta daraja na yi kuɗi ne malam naira wannan tamu ta hausa aka ce biliyan uku a yi kuɗi ne har yanzu balantana kuma dinari watakila ya kusa biliyan talatin ko a kuɗin naira ko a ce biliyan ɗari uku na'am ya ce to ya ba da wannan kudin sannan suka sake shi wawaliyar wizarata ubaidullahi bin muhammad al-khaqani fa'azzaba bani al-furat sai kuma aka ba wannan sabon minista shi kuma duka yan gidan ibn al-furat sai da suka sha azaba a hannunsu wastasfa amwalahu ya kwace duk dukiyoyinsu ya mai da su nashi fa yuqalu ana cewa akhadha minhum alfai alfa dinari sai da ya kwace biliyan biyu dinari biliyan biyu a hannunsu sun ma'alaha mu'unis wa nasarar alhajib wa harun bil khalil muqtadir al-muqtadir hatta ukhidha akhadha fi qatl ibn al-furati wadannan wadannan suka dinga lallashin suka dinga roƙon wato shi shugaban cewa ibn furat din nan fa a kashe shi kawai waladahu al-muhassin da dan shi muhassin fadubiha aka musu yankan rago da suke mutane su ma'ada wa ashi ibn al-furati fi ida a ida wa 70 sana ya rayu shekara 71 wa ashi ba'da hamid ibn al-abbas nisfa sana bayan mutuwan hamid ibn abbas rabin shekara kai wa kana jabbara shi ibn al-furati ya kasance azzalimin mutum fatikan mai zubar da jini kariman amma ko mai halin kyauta sa'isan kwararre a halin mulki mutamawwilan wanda ya tara kuɗi kudin gwamnati ɓarawan gwamnati ke za a ce da hausa ne wakana ya ƙadiru ala ashirati alafi alfi dinar kudin shi da ya mallaka asset ɗin shi ya wuce dinari miliyan biliyan goma dinari biliyan goma wa ƙadu wa zara lil muqtadiri salasa marrat ya yi minista an cire shi an sake dawo da shi haka shi uku wala an daɗe ba ana bala'i a duniyar na an daɗe wa kana dakhluhu min amlakihi fil ami alf alf dinar income din da yake samu daga ababen da ya mallaka kasuwar da yake irin inda yake bada haya da noma da yake yi da kiwo da kasuwanci duk shekara baya gaza cin ribar dinari biliyan ɗaya kai jama'a so gare da takurawa kan kana ta shan wahala ka ɗauka wayan da aka fara ya da gaskiya amfanin tarihi da ma musancewa da duniya yadda ka ganta dinnan duka ayyamu ne dawli ha bainan nas kaji da irin wannan kudare da yanzu kafin ka samu irin su ma sai dai sai dai taska karu ne ya tsinta wallahi wa kana al-qarmati kad asara ta'ifatan min al-hujjaj shi wancan takadarin ya riga ya kama wasu cikin ɗan aikin hajji na ya mai da su bayi minhum al-amiru abu al-hayja abdullah ibn hamdan daga shi akwai wannan amirin prince ne fa atlaqahu sai da ya gane amir ne sai ya sake shi wa arsala ma'ahu yatlubu min al-muqtadir sai bashi wasiqa yace ka kai ma babanka ko da yake babban sa ne ka kai masa eh cewa in yana son a zauna lafiya sulhu tsakanin shi da mu ƴan ta'adda al-basarata wal ahwas zai bani garin basara da ahwas zama ni ne ina mallake sun dinga an san haraji ni ne sarkin wajen yadda garin ta'addan nan suna yanzu waɗannan ta'addan ba abin da suke bin duke na a Sokoto da Zamfara da Niger da nan Kaduna fahaddasa abul haija annal qarmati da yabo yake ba da labarin cewa wannan takaddarin dan kalakatan qatala min al hujjaji al fay rajul wa mi'atayn ya kashe ma'aikata aikin haji mutum 2200 wa minan nisa'i 300 ya kashe mata 300 wa fil asari kuma yana rike da wasu a matsayin fursunoni wanda ya kama su a mithluhum kwatankwacin wancan adadin bi hajar a sunan gari ne hajar shine garin samudawa din nan go anan ne anan ne maboyarsa Allah ya kyauta to bari mu dan taba usul fiqhin nan kadan mu ji zamu tashi inda yake cewa aljam'u wat tarjih a batu akan yadda ake hada dalilai kuma a karkata zuwa ga wani dalili a ce shi yafi karfi alqaidatul ula al ahadithul muta'arida yujma'u bainahuma wa la tutrah idan hadisai suka zo a zahirinsu suka zama suna cin karo da juna to haɗa su ake inda duk sun inganta ba a kore su ko a ce to ai da hadisan ma sun yi saɓani da haka ba saman da za a kama ba wannan wannan tafarkin tunani ne na waɗanda ba masu ilimi ba amma masu ilimi su haɗa su suke kuma suna da hanyoyin haɗa su malai ya ce adilatu kitabi was sunna la tu'aridu fi ma la ta'arudu fi ma bainaha hadisai da ayoyi ba sa karo da junansu fi haqiqatil amri asalin yadda abu yake walakin at-ta'arudu yakunu fi zahirihima amma a zahiri kana iya ganin ta'arudi kana iya jin cewa aya kaza ta saba da aya kaza a zahiri ko hadisi kaza ya saba da hadisi kaza amma duk wanda ya san usulul fiqh da musalul hadith da sauran ilmomi ya san haka ba shine haƙiƙanin al'amari ba yace ya qullahu ta'ala walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da ba daga Allah bane da an samu sabani mai yawa tun daga Allah ne babu sabani ko dan kada fa idza jaa dalilani ahaduhuma mu'aridun lil akhari in ka samu nasoshi guda biyu ɗayan su ya saba wa ɗaya fa imma an yajma'a bainahuma an yajma'a bainahuma ko dai a hada su wa imma an yusara ila tarjihi ko a karkata zuwa ga wato karkatuwa zuwa ga ɗayan su wala yuqalu idza ta'arada tasaqata kar a ce in sun yi karo sun fadi dan al-adillata la tasqutu abadan hujjoji ba sa faduwa haka kawai warwas wujuhu tarjihi kathiratun jiddan zakara al-ulama fi musannafatihim hanyoyin hada hadisai ko ayoyi da suke karo da a zahiri suna da yawa malamai sun rubuta su a cikin tafansu fa man lam yastati tarjiha fala yurdu al adillata bi hujjati ta'arud in ba za ka iya hadawa ba karkace ka tunkuɗe su ga baki daya bal yarju ila nafsihi sai kuma zuwa ga kansa wa yattahimuha bil qusur fil ilm fil fahm ka tuhumu kanka da cewa kai ne baka fahimta ba wa illa in ko ba haka ba fa aina dalilani alladhaini la yumkinu tarjihu ahadihima bi hadhihi murajjihat alkathira ka kawo mana wani hadisi ko sai guda biyu waɗanda ba za a iya hada su ba kwata kwata a bisa ka'ida ilimi ina suke za ka kawo su in kai baka sani malamai sun sani ya kudu shafi fi risala walam najid hadithaini mukhtalifaini illa wa huma wa lahuma makhrajun aw ala ahadihima dilalatun bi akhdhi ma wasafat na akhudu ne wannan dilalatin na akhudu bima wasafat ko kuma mu tarar cewa yace sai ka samu cewa akwai wato yadda za a hada su ko kuma akwai inda za a zabi dai a bar daya wato imma bi muwafaqati kitabin aw ghairihi min sunan min sunnati aw ba'd ad-dalail ko dai zama zaka samu abin da ya dace da alqur'ani ko ya dace da wani hadisi ko ya dace da wasu dalilai na daban wa qala shaukani fi ishad al-fuhul shaukani yake cewa at-tarjihu bainal muta'aridaini la fi nafsil amri bal fi zahiri hada tsakankanin hadisai wanda suke karo da juna ba wai dan sun karo a asalin al'amari ba sai dan sun yi karo a zahiri wa qad qaddamna fil mabhath al awwal annahu muttafaqun alayhi mun gabatar cewa abu ne da malamai suka hada kai walam yukhalif fi dhalika illa man la yu'tad bihi ba wanda ya saba game da wannan sai wanda ba a karban zancen sa kuma nazara fi ahwali sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihi wanda ya kalli al'amarin sahabbai da tabi'ai da na bayansu wa man ba'dahum da na bayan bayansu wajadahum muttafiqina ala al'amali bir rajihi wa tarkil marjuhi zai ga cewa sun yi tafaki akan abu wanda yake rajihi a aje marjuhi intaha magana shaukani ta kare al-qaidatu thaniya la yujma'u bayna ad-dalilaini idza kana ahaduhuma la yathbut ba a cewa sai an hada dalilai guda biyu idan ɗayan su dama bai tabbata ba wanda bai inganta ba abu bukatar sai an hada shi da wanda ya inganta al-ibratu fil jami' bayna dalilaini al-muta'aridaini huwa thubutuhuma abun lura shine idan sun tabbata annasance hadisi ne su zama sun inganta fa in kana ahaduhuma la yathbutu fala ibrata bi idan ɗaya bai inganta ba ba a dauko abin da bai inganta ba a buga shi da ingantacce a ce sun yi karo fala ibrata bihi wala yuhtaju ila ijma'a bainahu wa baina al-hadith thabit ba bukata a ce sai an hada su قال الجزائري في توجيه النظر الحديث المقبول إذا آرده حديث غير مقبول أخذ بالمقبول وترك الآخر hadisin da ya inganta in wani wanda bai inganta bai ci karo da shi sai a dauki ingantaccen abu ɗayan illa hukuma lidha'ifi ma alqawi ba hukunci ga mai rauni ya ci karo da ainihin kakkarfa intaha magana shi ta kare ana ganin bari mu saurara haka lokaci ya riga ya kure sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi